بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka ta'ala da ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin ashifa bi ta'abihi hukumil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam littafin ashifa wanda ke magana akan darajoji da haƙoƙin sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna cikin ne bayanin kulla da mahabba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da waɗannan matsayi guda biyu kuma ya azurta annabi Ibrahim alaihi salam da kulla ya ba annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam al-mahabba sannan kuma manzon Allah ya haɗe su gaba ɗaya da kullar da mahabbati Allah ya ba shi
وأصل المحبة وأصل المحبة أما أصل المحبة أوامكينا محققي الميل إلى ما يوافق الميل إلى ما يوافق المحبة المحبة واتن كركتا هو أبن الذي داشي يديدي درأي وند كفيس محبة با محبة محبة اسم الفائل ne amma muhabba ismul maf'uli ne kage yana da wani ismul maf'uli daban ba wanda aka saba da shi ba wanda aka saba da shi a ce mahbub ko sai ba ce mahbub ala ila ma yuwafiqul mahbuba ba ce ba haka sai a ce ila ma yuwafiqul muhabba karkatar zuciya abinda as soyayya zuciya ta karkata zuwa ga abinda zai yi daidai da ra'ayin abin son ka
ولكن هذا في حق من يصدق walakin sai dai wannan ma'ana ta tabbata ne fi haƙƙi man yasir kulmai minu wanda almai karkata na zuciya yake inganta minhu daga gare shi shine mahali abokin halitta ko abin halitta an fahimta abin halitta shi ke da zuciya da haka za a ce zuciyar shi ta karkata an fahimci yanzu bai da ra'ayi sai ra'ayin masoyin nan nashi to shine ma'ana soyayya karkata zuwa ga abin da zai dace da ra'ayi da son abin su kai wannan magana ta zuciya ta mutu kaga magana ce ta abin da ya shafi mahalunsa abin halitta to والانتفاع بالوقت wal intifa'u kaga dai amfani bil waqti da maganar dacewa وهي درجة المخلوق وأن متاكين مخلوقي متاكين مخلوقي أما خالق لا أكاد ولا فأما الخالق فهو أما الخالق أما مالكي إن أنت خليل الله ماذا الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله تو منزه عن الأغراض منزه وبني تبارك وتعالى harkar gabarin agarabu watan abubuwan da suke garabi ne illa dalili mm kasan soyayya illata zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkaka gabare abinda zai kamanta shi da halitta ba da zuciya ba da zuciya ko ka
فمحبته لعبده تمكينه to من آله.
menene ma'anan mahabba tunda mun ji mahabba yadda take a sashen makhluki to ya mahabba take a sashen khaliqu har mu gano irin yadda Allah ke son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko huska soyayya Allah ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa mahabbatu soyayya ubangi tabaraka wa ta'ala li abdihi gabawan shi تمكينه من tamkinuhu min sa'adatihi tabbatar da shi a bisa sa'adatihi arzikinsa ya tabbatar mashi da arzikin gida duniya da lahira wannan alama ce ta Allah na son wanda ya ba ya zama sa'idi Allah tabbatar da mu sa'idai آله. وعظمته وتوفيقه wa ismatuhu haka nan ma'anan mahabba ubangiji gabawa ismatuhu kare shi kiyaye shi mm.
وتوفيقه tsare shi wata fi kuhu da datar da shi duk abin da zai yi ya zama datacce Mm.
وتهيئة الأسباب Mm. Don haka ya ce yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Mm. Da Allah ya so su sai ya tsare su masu bin dokokin su suke. Masu taka tsantsan in ya ce su yi su yi in ya ce su bari su bari. Saboda yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Mm. Yana son su suna son shi.
وتهيئة الأسباب wata hayatu asbabil qurbi da kuma tanadan musu dalilan kusanci shine ma'anan mahabbar ubangiji Allah ya tanadi dalilan da zai kusanta bayi gare shi to wannan tanadan musu wannan tanadin to shine mahabba وإفاضة رحمته wa ifadatu da qararu rahmati ramashi عليه alaihi gabawa shine malam mahabba وقصواها خلف الهجوم
وقصواها قول waɗannan ta yi a asbabin ƙurbi watan kashful hujubi ya yi wa hujubai Allah ya yi hujubai tsakaninsa da bawa Allah ya yi shamakai tsakanin bawa da ubangiji عن قلبه an ƙalbi gaba da zuciyar bawa sai Allah ya yi hijabi gaba da zuciyar shi to ya yi hijabin nan yana daga cikin na ƙoli ƙolin mahabbar ubangiji ga bawa
حتى يراه بقلبه hatta ya habbawa ya zama saboda Allah ya hijalin a zuciyarsa sai ya zai yana ganin ubangiji da zuciyarsa وينظر إليه ببصيرته kuma ya buɗe ido ya gan shi da idon basiran nan tashi ido na hankali sai ya ga Allah da shi ويكون fa yakunu kama qala sai ya zama kama qala kuma yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce في الحديث a cikin hadisi فإذا أحب saboda hadisin watan kursi ne in ka ce fai kunu kama ƙara sai ya zamo kamar yadda annabi sallallahu ta'ala sallama ya ce ya riwaita an rabbi a sautai ta ƙara ke fai kunu kama ƙara ai kamar rawar rasulu sallallahu ta'ala sallam an rabbi a sautai ko kuma kama kala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala faɗi a cikin hadisi kursi kai tsaye din To.
نعم. فإذا أحببته wa idza ahabbtu a cikin hadisi ingantacce annabi Allah tabaraka wa ta'ala na cewa fa idza ahabbtu inna subawa ta ce ma wa- wato bawa bai gushi ba yana ya takarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه باوانا بيغشي بين كسانتا تا da nafilfili abinda ban ce dole ba sai abinda ban ce dole ba sai to haka dai haka ne hatta uhibbahu a in so shi to in na so shi fa idza ahabtu imamu qadi yana son ya fitar da haƙiƙar yaya hujubai yaya hujubai alama ce ta soyayya Allah da bawa to shine yace ai hadisin can na fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu sai in zamo jin shi kaga na yayi hijabin da ke gaji yanzu saboda hijabi ba za ka ji abin da ake bakin kasuwa ba amma wanda Allah ya yi mai hijabi sai ya ji tahiyar tururuwa daga nan zuwa mafara sai ya ji ƙarar tahiyar tururuwa daga nan zuwa mafara saboda an yaye hijabi saboda me kuntu sam abu yanzu jin shi ba irin jin kowa bane ba ji ne ali ba ji ne rabbani saboda Allah ya gane shi ai cewa kun za a bauta kuntu kuntu dala kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi to duk an hade wa basarahu alladhi yusiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha saboda haka yanzu yaye hijabi ya sa sai ya ji abin da kowa bai ji don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaje yana cewa inni la asma'u ma la tasma'u wa ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un adati as-sama'u wa huqqa laha an ta'iqa sama ta yi ƙara ta yi nishi ta yi ƙugi kuma ta cancanci ta yi annabi yana jin ƙuginta saboda an yayi hijabi yana jin ƙuginta to shi ne ma'anar wannan ya ce hadisin nan sai al'amari ya zama kamar da hadisin fa idza habartu kuntu sam'a wallazi yasma'u bihi sai in zamo ga- jin shi wanda yake ji da shi وبصره الذي يبصر به kuma in zamo ganin shi da yake gani da shi za ka yace inni ala arama la tarawun
wa lisanahu allazi yantiqu bihi kuma in zamo harshen sa wanda yake watan gani da shi eh, harshen sa wanda yake hurfi da shi sai ya hurfi da shi wa la yanbaghi duk abin da ya faɗa sai abin ya tabbata saboda yanzu harshen nashi rabbani ne waye da wanda take fi shiru in zamo ya dafu hannunsa wanda yake damka da ita saboda hannun rabbaniya ce abinda hannun za ta yi ba irin abinda kowace hannu za ta yi bane saboda Allah ya gaji hannun ya shi- ya yaye hijabi daga gare ta don haka yanzu sai kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya yi tsakuwa tsakuwar nan in ya watsa cikin rundunar yaki duk sai ta shiga cikin idan kowane kafin sannan kuma ta shiga zuciya kowane kafiri ta sa tsoro har Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama saboda ni kuntu yadda wallace fi shiga kuntu yadda wallace fi shiga to
wa la yanbaghi an yi wani da wallace ya shiga sai ya zama kafa wadda don haka sai ya tafi saboda kafar yanzu rabbaniya ce, sai ya taka inda halittar kaf ba taɓa zuwa to haka yanzu ana tare da mutum nan wali ne yanzu yanzu minti biyar ya yi sai a kai shi wata kasa haka kafa ta yayi saboda kafa ba yanzu kuwa bace rabbaniya ce hannu haka sai ya sa hannu haka sai ya tsunko abin da ke gwanja kamar kamar karama na shi Usman yana miƙa hannu haka sai ya ɗebo goro daga gwanja eh kuma taskar Allah ce eh ba ce daga gonar wani ya ɗebo ba misali sannan kuma a sai ya a, ya ceci wani daga wanda ya istigasa da shi har ya jiya yana can nesa shi wanda ya istigasa da shi yana can nesa shi kuma yana can nesa amma ya jiya saboda kunnan nashi rabbani ne. kuma hannun ta miƙa ta ceto shi ta tsamo shi daga nutsewa cikin ruwa saboda ita ma hannun rabbaniya ce to
wa la yanbaghi ولا ينبغي أن يفهم من هذا سوى التجرد إلى الله باب بين كما أن يفهم أي فهمت من هذا نقول ننزل سوى التجرد سي تجرد إلى الله باب وبنجدي سوى كنت سمعه كما باب حلولي باب اجتهادي باب حلولي باب اجتهادي يجي كذا فانتكم سوى التجرد إلى الله سنسريت زواك الله كم
wal wal inqidai ila walin gida sun- sun- sun yanke gabarin kowa gabarin komi sai Allah to hannun da zama rabbaniya za a yi ta taba abin da Allah bai daba kafar da ta zama rabbaniya za a yi ta tattaka ta tafi zuwa ga inda Allah bai daba idan da ta zama rabbaniya ya za a yi ta kalli abin da Allah bai daba za su za su yi ba su duwan da ba to wasafa in kalbi lillahi والإعراب عن غير الله كما باب والإعراب ده بجرا عن غير الله سن بجرا gabarin komai a cikin wannan abin da ake fahimta bijira su gabarin komai sai ga Allah wa safail qalbi duk abin da ba Allah ba sun bijira gabarin shi wasafa in qalbi lillahi da kuma tsarkakuwar zuciya lillahi saboda Allah wa khilaf laha wa ikhlasul harakati da kuma tsarkaka harakoki motsi kenan duka lillahi saboda Allah kama qala aisha كما قالت عائشة كما يدوم من عائشة رضي الله تعالى عنها تشي لوك جند أكا تنبيتا أكا تبيكم من الله صلى الله عليه وسلم سيدتشي kana khuluquhu alquran تبيكم سيادة موشين القرآن bi ridahu yarda duk abin da alƙur'ani ya yarda da shi manzon Allah ya yarda da abin wa bi sakadihi yasfadu duk abin da alƙur'ani ke hushi da abin annabi na hushi da abin ومن هذا عبر بعضهم عن wa min hada daga wannan isharar ne ba'dhum sashen malamai suka yi ta'biri ajil kullati dangane da kulla ma'ana kulla بقوله بقوله da zancen ɗaya daga cikin malamai da yake cewa قد تخللت مسلك الروح مني وإذا سمي الخليل خليلا فإذا ما نطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت القليلا yana bayani ne akan ma'anar kulla ya ce ta kallanta ka tsakaitu ga maslakar ruhi mashigar ruhi minni daga gare ni ka keta ka tsakaitu ga mashigar ruhi minni da nawa saboda soyayyar kalilu ta ratsa fata da jiki hatta kai tsakiyar ruhi ta raba ruhi biyu ta shiga tsakiya to shine ma'anar kulla yace to bi hada ko bi za su miyar kalilu kalila saboda haka ne aka ambaci kalilu kalila to فإذا ما نقص in ne hurtsi كنت حديثا kunta hadisi kai nake ambato ba wani abin da za ambata sai kai
وإذا ما سكت wa idza ma sakattu in kuma ne shiru كنت الغليلا kai ne koyi ko ba ambata ka ba Eh, kamar yadda shehu ya narke cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ka ji na buɗe baki to maza Allah in ne shiru maza Allah sallallahu alaihi wasallam وإذا ما يدرك fa التي idan san dai maziyatu darajar nan ta kullatin kulla وخصوص يد wa khususiyatil mahabbati da khususiyan nan ta mahabba hasilatun matabbaciya ce ga annabi mu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama mun dai ji annabi sallallahu alaihi yana cewa walakin sahibakum khalilur rahman mun ji kuma yana cewa ala wa ana habibullah ala wa ana habibullah to
بما bima dalla alaihi al-asaru da abin da asaru watan hadisai sahihai dalla suka yi shiryatawa alaihi zuwa gare shi المتشرف al-muntashiratu wanda suke mashhurai المتلقات بالقبول المتلقات بالقبول من الأمة واندا أبن كربا ne daga al'umma bil qabuli da karba dukkan malamai sun karbi wa'annan hadisai وكفى بقوله تعالى ya ishi watan da zancensa madaukakin sarki da yake cewa قل إن كنتم qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ka faɗa musu in dai da gaske kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku sai Allah ya so ku to حكى أهل التفسير أهل التفسير ما لم تفسير سن حكيتو أن هذه الآية أن هذه الآية سندي وأن آية لما نزلت لما نزل اللوكة تسوكا قال الكفار قال الكفار سيكا فريسكتي إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى ابن مريم yace sai kafirai suka ce watan annabi sallallahu alaihi wasallam ke dai sun gano ba abin da yake nufi sai cewa a rike shi abin bauta hananan din a rike shi a rika ji da shi a rika ji da shi har akai a rika bauta mashi kamar yadda nasara saboda ji da suke da annabi isa har suka kai matsayin bauta mashi bai sai suka ce wai abin da annabi ke nufi kenan akwai wasu riwayoyi sun ce munafukai ne suka faɗi wannan magana lokacin a kuma yaki a wajen yaki da su aka zo yaki amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabbani faqad ahabba Allah wa man ata'ani faqad ata Allah duk wanda ya so ni ya so Allah wanda ya da'a gare ni ya yi da'a ga Allah al-hafiz ibn hajar ya kawo shi a cikin al-ujab fi ma'rifati al-asbab na asbab an-nuzul ibn hajar ya kawo shi sai can suka ware suka ce قد قارب هذا الرجل الشرك والعياذ بالله inna lillahi wa inna ilaihi suka faɗa ma munafiqai ba suka ce yuridu an takaba ruhanan kamar takabat nasara ibnu maryam to saboda Allah ya cika girma da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana da suka faɗi sai Allah ya sanar da manzo Allah a bore suka faɗi sai Allah ya sanar da manzo Allah ga abin da suke faɗi to sai Allah ya yi musu raddi kuma ya turmuza hancinsu abinda manzon Allah ya faɗa haka take ba canji Allah ya tabbatar da fa anzalallahu ta'ala ghaizan alaihim wa ragaman ala maqalatihim hadhihi al-aya sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da hadhihi al-aya ta wannan aya qul ati'u Allah war rasula wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya da'a ga manzan Allah hakika ya bi Allah da na diullah wa diur rasul ku da'a ga Allah ku da'a ga manzan Allah daga can sai Allah ya ce wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah duk wanda ya da'a ga wannan babban manzo lalle shi ko bi Allah shi kawai bi Allah to فزاده a شرعا sai ce ghaizan lahum don bakanta musu rai in dai magana annabi na bakanta musu rai to su mutu biga yace e mutu biga yace e ku mutu annabi sallallahu ta'ala sallam bin shi bin Allah da'a gare shi da'a ga Allah wa ragaman tantar maza ala maqalatihim absa zancen su da suka yi to Allah ya turmuza hancin su wato sannan kuma ya ƙara fusata su ya ƙara jewa musu bakin ciki da damuwa sai saukar da wannan ayatu kula di Allah wa rasula wa man yu'ir rasula faqad ada Allah fazalahu sharafan fazadahu sai Allah ya dada manzon Allah sharafan daukaka bi amrin bidati na ba su umurnin su yi da gare shi qul eh qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ko qul adi'ullah adi'ullah Allah ba su umurni kaga wannan ƙarin girma da daraja ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qarana bi da'ati kuma Allah ya gwama da'arsa wannan da bidati da da'arsa yace adiullaha war rasula kaga ba maga su da'arsa wa man yu'ir rasula faqad da Allah to thumma tawa'alahum ala thumma daga ƙarshe tawaddahum Allah ya musu narko na azaba ala tawalli anhu dangane da kaucewa da bujira ga barin manzo Allah sai Allah kuma ya musu narkon azaba ce to ba wai an ba ku murni ba daga yanzu duk wanda ya bijire ya kibin annabi to azaba na jira shi sai ya ce fa in tawallau inna Allah la yuhibbu al-kafirin fa in tawallau su bi suka ba da baya fa inna Allah da'ir ubangiji la yuhibbu al-kafirin bai son kafirai ma'ana duk wanda ya juya ba annabi ba kafiri sannan kuma Allah bai so ma'ana Allah bai son san zai musu hukuma shine ma'ana kaga kenan wanda ake so ba a mai hukuma su ko Allah zai musu hukuma wa wa anna qala al-imam Abubakar ibn Furakin al-mutakallimina yace Abubakar al-imam Abubakar ibn Furakin ya cirato daga sashin mutakallimai masu usulu kalaman wani zance farqi bainal mahabba a cikin bambantawa tsakanin matsayin mahabba kulkullati na matsayin kulla ya dulu ya tsulu a ya tsulu nan nake ya tsulu magana tana da tsawo amma jumlatu isharatihi tarji'u ila tafsili maqam al-mahabbati al-kulla tafdil al-mahab maqam al-mahabbati al-kulla jumlat abinda zancen al-imamu abubakar bin furakin jumlan in ka haɗe zancen abinda yake nuni yana komawa zuwa ga fifita maqamul mahabbati ala al-kullati abisa maqamul kullati wa nahnu dhukuru minhu za mu dan ambaci wani gefe wani ba'ali minha minhu daga wannan zancen na Imam Abubakar bin Furaki ya hadi ila ma ba'dahu ya hadi zai shirye da ila ma ba'dahu zuwa ga abin da yake bayan sa fa min zalika qawluhum yana daga yana daga wannan zancen su
al-khalilu alkalilu shi kalilu yana daga cikin istinbadin da al-imam abokan nufurakin yayi yace shi maqamin kalilu yasilu yana saduwa ne zuwa ga Allah da wasida yana wasuli da wasida yana wasuli ne da wasida
min qawlihi
kaga sai a ce kadibi rana kadibi wata amma annabi sai Allah ya ce alam tara ila rabbika ka dibi Allah kawai ka dibi Allah kawai sai usuli zuwa ga Allah amma qalilu yasilu bil wasid yana saduwa da wasida ne
min qawlihi min qawlihi daga zancen sa wa kadhalika nuri ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna min al muqinin wa kadhalika nuri ibrahim da Allah zai tarbiyantar da annabi ibrahim yayi askawa yayi usuli da waɗannan ne aka tarbiyyantar da shi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mishi malakutus samawati wal ard wa yakunu bil muqinin dan ya zama min al muqinin to kaji maqamul khalil maqamul khalil maqamul khalil to ya habibi shi ko wal habibu yasilu li habibihi amma habibu yasilu li habibihi yana saduwa li habibihi zuwa ga masoyin shi ne bihi da masoyin kawai da Allah yake saduwa zuwa ga Allah
min من قوله من قوله نزل شنسا فكان فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى النبي صلى الله عليه وسلم يا قسنت زواج الله kamar kwatankwacin bayan baka biyu au adna ko abin da ya biya kusanci wakila aka ce alkhalilu allazi takunu maghfiratuhu bi haqqi dabai khalilu shine wanda gafarar shi take zamowa a haddin tsammani tsammani yake yi yana nan bai gushe ba yana tsammani eh ya samu gafar ubangiji من قوله min qawlihi daga zancensa da yake cewa والذي wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin ubangijin da nake fata nake tsammanin ya gafarta min kurakurai na ran tashar kiyama kaji makamin annabi ibrahim alaihi salam والحبيب huwa alhabib amma matsayin habib shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الذي مغفرته allazi maghfiratuhu fi hadd al-yaqin ba fi hadd al-dama'i ba shi gafara shi a yaqini take eh bisa kan yankewa da sakankan cewa don Allah ne ya aiko min qawlihi daga zancensa li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara Allah ya yi buɗi gare ka domin ya gafarta maka abin da ya gabata na laifi ko ka taɓa yi ya gafarta maka abin da yake na laifi ko da za ka yi to kaga wannan garanti ne to garanti ko yakini ke sai ya ce to shi magfaratuhu ala haddi da yakini ne la ala haddi damai to la ta ka karanci wannan aya wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima kaga duk wannan wai kin mani mata waya da daga da mustaqima da Annabi Ibrahim yana neman wannan amma an ba manzon Allah a garanci aiki ne wal khalil qala wala tukhzini yawman yub'athun maqamul khalil shi da Annabi Ibrahim an ji yana cewa ya ubangiji kada ka kunyata ni ranar da kake tayar da mutane ko halitta daga kaburbura ko daga mutuwa والحبيب to kaji matsayin khalilu عليه الصلاة والسلام أما حبيب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له قيل له شي قرنتي أكباش كسكن يقيني يوم لا يقبي مارو قائبا يوم لا يخزي الله النبي رانا القيامة إتتي رانا دا الله بي أولاكنتا بي كنيتا من ذا الله صلى الله تعالى عليه وسلم فابتدأ بالبشارة سيأكفار بالبشارة دا بشارة قبل السؤال kabla su'ali tun bai roƙa ba Allah na bashi Mm, tun bai roƙa ba Allah na bashi والخليل wal khalil annabi ibrahim maqamin shi قال في المحبة mihinati kana ya faɗa fil mihinati lokacin da ya shiga jarrabawan nan حسبي الله yace hasbi Allah Allah ya isan mani kaga addu'a yake Allah ya isan mashi Allah ya isan mashi wal habib qila lahu ya ayyuhan nabiy hasbuka Allah to shi ko matsayin habibu qila lahu labari aka bashi aka ce ya ayyuhan nabiy sai da aka yi malaika da aka yi malaika aka ce ya ayyuhan nabiy ya kai wannan babban annabi hasbuka Allah Allah ya isan maka a lokacin da annabi Ibrahim yake cewa hasbi Allah Allah ya isan mani Allah ya isan mani Allah ya isan mani da aka ce hasbukallah Allah ya isan maka ba shi kadai ba sai aka ce wa man ittaba'aka minal mu'minin la akbar albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam mu'minai sun samu wannan tambari na hasbukallah
ولا والخليل خليل قال abin da yake fada waje alli lisana sidikin fil akhirin Allah ka sanya ni kyakkyawan ambato ko ambato na gaskiya fil akhirin cikin al'ummomin da za su taho nan gaba duk wanda zai ambace ni man kyakkyawan ambato haka annabi Ibrahim yake cewa annabi Ibrahim yana addu'a don haka da Allah ya karbi addu'a kowa na da washi na annabi Ibrahim kaga watan yahuda su ce na annabi ibrahim su nasara su ce na annabi ibrahim su mushrikan laraba su ce na annabi ibrahim su amma allah tabaraka wa ta'ala sai barrantar da annabi ibrahim ya ce ko ka karbe da alaka da su ma kana ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min mushrikin ko wala min mushrikin kaga duk ɗaliban guda uku Allah ya bar ransu da annabi Ibrahim bai bai cikin su kwata kwata to kaji abinda ya roƙa wajen Allah wajen Allah ya sa da cikin fil akhirin to kaji kuma abinda Allah ya masa amma wal habibu shi kau habibu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama قيل له ila lahu Allah tabaraka wa ta'ala kaga shi roƙo ke wajen Allah ya sa da cikin fil akhirin shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke bashi labari wani abu ne wanda an ma riga an yi shi sai Allah ta'ala ce warafa ana laka zikraka alura ba za mu dauka darajar ka ba za mu dauka darajar ko za mu dauka darajar ka tafi wajen alil sarsi fil akhirah to balle warafa ana warafa ana kaga wannan tuntunin mun dauka darajar ka أوتي بلا سؤال ubudiya an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matsayi bila su'alin ba kowai ba matsayinsa a wajen Allah ya sa abinda wasu za su yi ta fafata kafida sai Allah ya ba manzo Allah a kyauta a bai roƙa ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam
يا سيدي يا رب.
kan kusa kai
وال- والخليل eh bahaushe na cewa zama zuci game rabi ya dawa daga hannuna eh wani ya ji cewa wani gani nan gani nan, amma ba a gan shi ba amma wanda ba a gani ba zaune na sun wuce sai sai a bashi to wannan ga to ko ga halitta ke nan wal khalilu qala wa junubni wa bani an na'budu al asnama khalilu abinda khalilu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yace wa junubni abinda yake roƙon Allah Allah ka isantar da ni wa baniya da ƴaƴana an na'budu al asnama kada mu bauta ma gumaka والحبيب أما حبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قيل له قيل له شيما لباري أكباشي إنما يريد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا إنما كيك الله نيكي بذاك الأنفاني دا إنما أداة حسر كوني يتدان شيما النبي روكوه كما النبي إبراهيم يروكا تلجأ إنما inda ma yuridu Allah a Allah ne kadai ke nufin haka yace ba roƙo bane inna ma yuridu Allah Allah ne ke nufin ya tafiyar da dukkan wata kazanta gabarin ku ya ku iyalan gidan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tsarkake ku tsarkakewa
وفيما ذكرناه تنبيه a cikin abin da muka ambata akwai tambihun tambihi irin waɗannan suna da yawa irin waɗannan suna da yawa abinda annabi ibrahim zai roƙa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai Allah ya bashi abai roƙa ba su ne shehu ya zuba a cikin nujumul guda fi kauni nabiyina sallallahu ta'ala alaihi wasallam afdala man da alillahi wa hada wasu ne ba a jarida suka fifita girman annabi isa akan dukkan annabawa shi ya ɗauki takarda da biro ya rubuta nujumul huda fi kauni nabiyina afdal man da'a ila Allah wa taurarin shirya tawwa asan ana shirya da taurari wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun to waɗannan taurari ne masu shirya tawwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afdal man da'a ila Allah wa shi ne mafificin duk wanda ya kira zuwa ga Allah kuma ya shirya zuwa ga Allah manzo Allah shi ne mafificin shi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin abin da muka ambata tambihun akwai fada kawwa لا مغزى أزهار ala maqsad ashab hadha al maqal absa maqsadi manufan ma'abuta wannan zance من تبديل المقام min taf- min tafsili mu ce tafsili al maqamat wal ahwal rarrabewa na makamu ma da kuma halaye rarrabewa tsakanin makamul mahabbati da makamul kullati kenan in kuma ce tafdilin fifita وكل يعمل على wa شاكل kullun ya'malu ala shakilatihi kowanne da yana aiki ala shakilatihi absa nau'in sama na absa ɗabi'arsa absa halinsa فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا Allah bar sai ya iktibasi ya ce ka ga masu cewa maqamul mahabbati ya fi ko su ce maqamul kullati ya yi ko su ce to ai duk Allah ma ya hada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su gabaki ɗaya ce kullun yamalu ala shakilatihi ko wanne yana aiki ne ala shakilati abusa watan ɗabi'arsa da halinsa farabbukum alamu biman huwa ahada sabila maimakon sai ce wallahu a'lam Allah shine masani tunda ya zo magana kowa zaka yanzu Allah shine masani wanne ne sama amma dai ana rike da kowanne ne zai tuma Allah da shi in maqamul kullati as-sama da maqamul mahabbati to Allah na da maqamul kullati in maqamul mahabbati as-sama da maqamul kullati to Allah ne da maqamul mahabbati to nan yana magana kan wanne ne yake yace to ubangiji a alamu shine masani mai ruwa ala sabila ga wanda yi shiriya a tabarki daga cikin masu sabanin la kara musu yadda la kara musu yadda Thank you.